أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك من السادواء والنسافية من البركة يوم من السافية ثلاثة yau muna ashirin da biyar ga watan jumadal akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha shida ga watan sha biyu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka don ci gaba da karatu a wani littafi na mai albarka littafin addu'a'u min al-kitabi was sunna wallafar al-imam al-allama sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya jigan shi littafin da ya karantar da mu addu'o'i masu dimbin albarka waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rayu akan su tsawon rayuwarsa kuma bai gushe ba yana karantar da sahabbansa waɗannan addu'o'i masu albarka don koyar da su lamarin alaƙar da ke tsakanin bawa da bayi da mahalicinsu. Allah muke roƙo ya fahimtar da mu addini daidai ya sa albarka abin da muka karanta. Yau dai insha Allah ta'ala za mu ce khitamuhu miskun ma'ana marfin da za a sa a rufe to turare ne wanda yake mai kamshi. yau za mu karkar kasu wannan littafi insha Allah ta'ala a wannan girka ta mu ta 24 daga cikin jerin gir karatun da muka gabatar tun daga farko har zuwa ƙarshe wannan shi ne zama na 24 kuma shi ne zama na ƙarshe insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta ya sa albarka a ciki sannan yan uwa da ke bibiyan social media akwai shafin da muka buɗe na Instagram a sorry na Telegram wanda samun karatuka a cikin shi ya fi kyau sosai wanda shi software ne wanda ko da yau ka kuka shiga ciki to ba irin whatsapp bane da za a ce abin da aka yi a baya ya wuce ka za ka iya komawa ka yi tariya ka dubo karatukan da aka zuba kafin wannan ka iya bi tun daga na farko har zuwa na ƙarshe kuma shi wannan yana da wata miza ta daban shine duk karatun da ka fara dannawa ka fara sauraro to iyaka inda ka tsaya iyaka inda zai tsaya gobe idan ka zo kawai ka latsa zai ci gaba daga inda ka tsaya ne ba zai mai da kai farko ba an gane wannan kai kuma za ka samu karatu in za ka yi dalilin so goma ne shi dai yana nan a inda yake sai dai in kai ne kan wayanka ya yi nauyi ka goge an gane wannan kai amma yana nan a wannan wurin saboda yana nan a wannan shafin namu na sunana za a gani a wurin kamar ne muka rubuta ne ba yauwa za ga zauren sunan shi Muhammad Bukhari malami za ka samu a ciki na Telegram insha Allah ta'ala duk da yake a WhatsApp akwai masjid jarul Qur'an da wasu groups da yawa da zauren Sheikh Muhammad Amin Muhammad da sauran zaurika na su daga Abdul Karim da shafukan su Dr. Abdulrahman Idris Zakariya da sauran shafuka da duk ana sawa kullum idan an yi karatu saboda haka wanda za a samu wannan karatuka insha Allah ta'ala complete su a can sannan ga wanda suke bin website din Albani akwai darulhadithonline.com darulhadithonline.com idan ka je wajen sacin din in kana duba malamai za ga akwai malamai karatukan malamai ne da yawa duk wani malamin sunna mafi yawa zaka tada akwai karatukan su a nan to akwai shafi na wanda suka bude min duk karatukan da muke a masallacin nan tsawon shekaru duk suna nan mun zuba su a wurin kawai kai shafin din Muhammad Bukhari malami in ka so ka sa injiniya ENGR sai ka sa Muhammad Bukhari malami sai zai bude maka in ka bi wannan zaka samu duk waɗannan karatukan suna nan a wurin za ka same ta da izinin Allah muna fata Allah ya mana muwafaka wannan dai kaman sai ba shi ko eh za mu tashi addu'a ta ɗari da goma sha shida ko da sha bakwai na'am wanda addu'a ce wacce imamu ahmad ya fitar da ita da imamu hakim da imamu bukhari a cikin littafin sana al'adab al-mufrad wanda za mu zo mu ji ta insha Allah ta'ala na'am اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مع ولا مع ولا هادي ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم اللهم إني أسألك نعيما مقيما اللهم إني أسألك النعيم المقيم اللهم إني أسألك نعيما مقيما الذي لا يحول ولا يزول الذي لا يكون ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم اللهم إني أسألك نعيما يوم العيلة يوم العيش والأمن يوم الخوف اللهم إني عا- عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك الذين يكذبون حكمك ويصدون عن سبيلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك واجعل عليهم رجزا
اللهم اللهم قاتل الكفرة قاتل
الذين أوتوا الكتاب الذين اوتوا الكتاب إله الحق إله الحق آمين اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت اللهم لا قاتل لما
ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم اللهم إني أسألك النعيم المعين الذي لا يحول ولا يزول الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة يوم العين والأمن يوم الخوف والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك اللهم إني عارف بك من شر ما أعطيتنا من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وأل- وتوف وأح اللهم وأحينا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين غير خزايا ولا مسؤولين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك واجعل عليهم رجزك وعذابك وجعل عليهم ذلك وعذابا
اللهم قاتل الكفرة اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب إله الحق إله الحق آمين آمين
wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a musnad ɗinsa abin da ke wannan eh, cikin wannan bakan na amin yana ruwayi al-Imam al-Hakim a cikin littafinsa al-Mustadrak ala sahihain sannan al-Imam al-Bukhari har ila yau ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Adab al-Mufrad Allah madaukakin sarki ya gafarta waɗannan malamai baki daya kuma hadisi ne wanda ke malamai su inganta shi ke rijaluhu taqat wannan addu'a addu'a ce wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta an rawaice daga hadisin Ubaid ibn Rifa'a az-Zuraqi sunan sahabin kenan Ubaid ibn Rifa'a az-Zura'i an abihi daga babansa shi ne wani Rifa'a az-Zuraqi sahabin manzon Allah Allah ya kara mishi yadda yace lamma kana yawm Uhudin ranar da aka yi yaƙin Uhudu, wankafa al mushrikuna mushrikai sun taru dandazo, an gani, mushrikai sun dawo, sun kamo hanya sun dawo yaƙan musulmai. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظم الله صلى الله عليه وسلم سيجي استووا ku zo ku daidaitu ku yi sahu a bayana hatta usniya ala rabbi azza wa jalla har in yabi Allah na in roƙi Allah na mabuwayi maɗaukaki fasaru khalfahu sufufan sai dukkanin su kai sahu a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kasan a duniya ba taɓa samun mutanen da suke biyayya ga shugaban kamar sahabban manzon Allah ba ina fata an gane wannan to manzon Allah ce su yi sahu sai sahu a bayansa fa qala to sai manzon Allah ya ce to ita ce wannan addu'a sai manzon Allah ya fara cewa Allahumma lakal hamdu kullu ya Allah dukkanin yabo da jinjinawa da kwarzantawa dukkanin godiya sun tabbata gare ka baki daya Allahumma ya Allah Ubangijinmu, la qabida lima basaqta ba wanda ya isa ya riƙe arzikin da ka shimfiɗa, duk abin da ka bayar ba wanda ya isa ya riƙe ya hana. Wala basiqa lima qabadta babu wanda ya isa ya saki arziki ya shimfiɗa arzikin da kai kuma ka riƙe ka hana. Ku yi tsantsar tauhidi malam. shi yasa kalima a wurin Allah baka kyala kowa kalima a wurin Allah wala hadiya liman adlalta babu mai shiryar da wanda ka batar duk wanda Allah ya batar da shi kai ba kai saka shiryar da shi ba wala mudilla liman hadaita babu wanda ya isa ya batar da wanda ka shiryar da shi hanya madaidaiciya wala mu'tiya lima mana'ta babu wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana, wala mani'a lima a aƙwaita, babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar na kyauta. Wala muqarriba lima ba'atta, ya Allah ba wanda ya isa ya kusanto da abin da ka nesantar da shi. Wala muba'ida lima ƙarrabta, duk abin da ka kusanto da shi kuma ya Allah, babu wanda ya isa ya nisantar da wannan abu. Allahumma bisutu alaina min barakatika to ku je da manzon Allah yayi kuma duk wannan shawaran da yayi shimfiɗa ce ta abin da yake so ya roƙa yanzu za a fara me roƙon tun daga kan Allahumma lakal hamdu kullu اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا باعد لما قربت to duk wannan shimfiɗa ce manzon Allah yake na abin da yake so ya roƙa kaga ashe Allah ta'ala shine ake masa yaban da ba a yi wa kowa irinsa sai ce Allahumma bisuqu alaina ya Allah ka shimfiɗa mana min barakatika na albarkatunka duk wani abu mai ɗimbin albarka ya Allah muna roƙon ka shimfiɗa mana wannan albarka albarka shine annama'u wa ziyada ko haɓaka da ƙari Allah muna roƙonka ka haɓaka mana arzikin da kake ba mu ka shimfiɗa mana arziki mai yawa ka shimfiɗa mana shi shimfiɗawa mai yawa wa rahmatika Allah ka shimfiɗa mana rahmarka da jin kanka wa fadlika wa rizqika Allah ka shimfiɗa mana falalarka da kuma mene arzikinka falalar Allah tana da yawa ko ba ta da iyaka to kana roƙon Allah ne ya kandamo maka kawai daga cikin mene fadalansa da kuma albarkarsa gaba ɗaya an gane wannan Allahumma inni as'aluka sannan nan da yace wa rizqika da mene arzikinka har ila yau wannan yana nuna maka arziki nawa ne ne akwai mai bayarwa akwai mai hanawa dan me zaka je wajen wani nema an gane wannan don me zaka je ka nema a wurin wani fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah wa abuduhu ku bauta masa washkuru lah kuma ku yi godiya gare shi ilayhi turja'una gare shi za a mai shi ku a ranar alkiyama jama'a mun gane wannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da wannan addu'a yana roƙon Allah yace Allahumma ya Allah inni as'aluka an-na'ima al-muqima ya Allah ina roƙonka ni'ima dawwamammiya wacce za ta ci gaba da kasancewa tare da ni amanna tare da ni ba ta bari na allazi la yahulu wa la yazul ni'imar da ba ta canzawa kuma ba ta gushewa ka san canzawar ni'ima masifa ne bala'i kana mai kuɗi a mai da kai talaka talakan ma na ƙayau ai an samu jaraba ko ko kana mai lafiya a mai da kai mare lafiya da ƙafafunka sai ka je ka koma gurgu mai tafiya da da abin nan da sanduna ka gani ma ta yi ne ta juya wata ma gushewa take gaba ɗayanta kana da 'ya'ya duk su mace su bar kai kaɗai ga tsufa ya same ka mata kama ta gudu ta bakka ba mai jinya ba mai kulawa ya Allah ina roƙonka ka bani ni'ima wacce take almuqima wacce za ta dawwamammiyar ni'imar da allazi la yahulu wa la yazulu wacce ba ta canzawa wacce kuma ba ta gushewa Allahu akbar jama'a wannan fa ya kai makwara wannan addu'a wajen kyawu ni'imar da ba ta canzawa ni'imar da ba ta lalacewa ba ta ainihin wato gushewa gaba ɗaya an gane wannan sannan sai manzon Allah ya ci gaba da cewa Allahumma inni as'aluka an-na'ima ya Allah ina roƙonka ni'imar da kana roƙonka ni'ima yawmal aila a ranar talauci a ranar rashi duk ran da na tashi ban da komai ya Allah kai ne ka azurta ni an gani ka bani ni'ima wal amna yawmal khawfi Allah ina roƙonka ka bani aminci da tsaro a ranar da ake cikin firgici da tsoro da tashin hankali kaga duk wani tashin hankali da za a yi da izinin Allah Allah zai kare ka zai tsare ka sai ga ana can ana tashin hankali zuciya na bubbugawa amma kai ka ji Allah ya saukan maka da natsuwa da kwanciyar hankali wal amna yawmal khawfi Allah ina roƙonka ka bani aminci a ranar da ake cikin tsoro. Allahumma inni a'ibun bika, ya Allah, ni ina neman tsari da kai, min sharri ma a aƙwaitana daga sharrin abin da ka bamu ya Allah. Ka san wata ni'imar da Allah ya baka, to ita ce nan za ta yi hanya ko sanadiyan lalacewar rayuwarka da kuma lalacewan lahirarka gaba ɗaya. musamman aka baka kuɗi to kuɗi suna da sharri da yawa kuɗi ke sa mutum ya raina mutane ya girman kai ya ƙi karɓan gaskiya saboda yana ganin me shi mawadaci ne me Allah ya faɗi game da wannan mhm kun yi shiru innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lallai dan adam yana wuce iyaka yana ɗagawa saboda yana ganin ya wadatu to wannan girman kan da yayi manzo Allah yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habati khardalin min kibr babu wanda zai shiga aljanna matukar akwai gwargwadon ƙwayar zarra ta komayya mafi kankanta a zuciyarsa da girman kai manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba yanzu dan Allah ne kuɗi na alherin su rayuwar duniya shekara nawa ce gaba ɗaya sittin ne au saba'una kuma gashi hammun wa ghammun wa huznun duk gashi nan damuwa ga bakin ciki ga nunkufurci ga damuwa ga sanyi ga zafi ko kuwa ga zulumi ga tsoro ga firgici duk ga abubuwa na a duniyar nan malam an dinga fama amma ƙarshen makoman ta zanto wuta ai kaga al'amari bai kyau ko haka nan wanda kuma talauci zai sa shi girman kai shi ma shi ne wanda manzo Allah yake cewa daga cikin waɗanda Allah ba zai kalle su ba a ranar alƙiyama a wani hadisi akwai a'ilun mustakbir talaka mai girman kan bala'i shi ga tsaba talauci mala amma sai girman kai har wani kasa akwai talauci yake sa girman kai yake da mutum sarki mala kaga yana wani takama yana huhuda yana fuka yana batsewa mu ba ruwanmu da arzikin mutum wallahi koma koma liya ce mu ba ta kai ba ga shi nan dai abubuwa irin wannan kaga akwai talauci ke rinne da mutum sarki to shi ma shi ma musiba ce to kace ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da ka bamu na arziki misali Allah ya kan ba mutum mata ko shi da kuɗin sa je biya sadaki aka yi ta I love you I love you I miss you I miss you ana ta darling honey ana ta yi amma bayan auren bayan shekara ɗaya ko wasu watanni ma ne sai ga an yi farno farno ta dinga ɗaga mar hankali a zo a rayin shekara ɗaya biyu uku ka gaishe yana ta tsotsewa kamar yana cutan cutan cutan ciwon AIDS a'a matar ce kawai ta fitine shi kaga wannan yana ganin ni'ima ce Allah ya masa ta matar amma kuma ni'imar ta zama ta zama jaraba ta zama musiba a gare shi to shi ne kake roƙon Allah ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da ka bamu na ni'ima kowane iri wa sharri ma mana'tana da kuma sharrin abin da ka hana mu eh wani lokaci Allah zai iya hana ka wani abu sai wannan abin kuma ya zanto sharri a gare ka saboda shi Allah ya sani in ya baka wannan abin halaka za ka yi amma sai ka ƙwallafa ranka kai ta gaggawa har ya kai ga kanewa Allah ainihin wato gatsali ce Allah na roƙe ka Allah na ta roƙon Allah Allah ya hana ni eh kai ta gaggawa ko wanda manzo Allah ke cewa za a amsa wa ɗayan ku addu'a matakar bai ne ba bai gaggawa ba eh matakar bai ne ba bai hanzari ba ya zo ya kosawa shi yanzu yanzu yake so to wannan yana daga cikin sharrin abin da aka hana ka an gane wannan yawwa kuma kila wannan abin zai haifar maka da bakin cikin da zai dawwama a tare da kai amma baka sani ba wani in ya tuna wata matar da zai aura sai ya ce kai ai har yanzu ina jin takaici da rashin auren wannan mata kaga shi ma wannan menene sharri ne abin da aka hana shi har yanzu yana ganin Allah bai masa bai masa arziki ba da bai bashi waccan ba wannan sai ya kai mutum zuwa ga mutuncewa Allah shi ne sharrin abin da aka hana ka wanda bai zo hannunka ba mun gane wannan to Allahumma inni as'aluka ya Allah inni a'idun bika ni ina neman tsarin ka min sharri ma a'taitana daga sharrin abin da ka bamu na kyauta wa sharri ma mana'tana da kuma sharrin abin da ka hana mu Allahumma ya Allah حبب إلينا الإيمان كفو يد إيماني زوا غريم وزينه في قلوبنا يا الله كقوى تون إيمان أتشن زكاة imani ya zamto kana son imani duk wani aikin alkhairi da sunan imani kana son shi me kalmar imani me ma'ananta ku yi shiru ma huwa al-iman a kansa kalmar al-imanu a larabci ne ma'anarta a wurin malaman tauhidi ban ji ba ina jiran ku in ba ku bada ba a tashi na'am a shi yasa muna buƙatar kuma zuwa ga tauhidi ya kamata kalmar imani da kaji ana ta faɗa ka san me ma'anarta a yaren larabci aka ce al-imanu shine at-tasdiq gaskatawa kawai gaskata kuma menene amma a istilahi na malaman tauhidi kace al-imanu huwa qawlun bil lisan mun ji nawa shine mutum ya furta abu da harshensa wa i'tiqadun bil janan ko kuma a ce bil qalb ko i'tiqadun bil qalb da kudircewa a zuci mun samu nawa abuwa guda biyu an gani sai mene wal amalu bil jawarih wal arkan da yin aiki da gabbai da kuma dukkanin rukunai na wannan imani sune imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da mene manzanninsa da rana ta ƙarshe da imani da alheri da sharri imani da kaddara na sharri ko na alheri an gane wannan shine kuma kai imani kai aiki da gaɓoɓinka da kuma rukunai yazidu bi ta'a yana karuwa da karuwan aikin kirki wa yanqusu imani yana tawaya yana raguwa bil ma'siya ta hanyar aikata sabo shine ibn abi abubakar ibn abi dawud a cikin hadiya sai ke cewa mene aha ku tuna Ali Ibrahim Arama na'am a'a لبراسة وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح هكذا فلا لما من قال أن الله تعالى تبت من الإيمان أزكاته وكانت اللهم حبب إلينا الإيمان ya Allah ka soyar da imani gare mu a zukatanmu wa zayyinhu fi qulubina Allah ka kawata wannan imanin a cikin zukatanmu wa karrih ilayna al-kufra Allah ka kyamatar da mu ka kyamatar da mu aikata kafirci wal fusuqa da kuma fasikanci shi da dukkanin aikin da mutum zai yi wanda zai ja masa ainihin wato fushin Allah subhanahu wa ta'ala kai aliki shi ne kai maka ajita in saba maka amin ka aliki shi ne ka ajiyarka wal fusuqa da kuma dukkanin ainihin wato fasikanci wani isyan da kuma dukkanin sabo Allah ya kyamatar maka da kafirci da fasikanci da mene da sabo sannan suka ce wa ja'alna min ar-rashidin Allah ka sanya mu daga cikin shiryayyu Allah ka shiryar da mu kaga wannan addu'a ita ma ai bakan dani ya ce ko bare idan Allah ya soyar da imani a zuciyanka zai baka kariya daga dukkanin wani abin da ke maka barazana na shubuha na abin da ya shafi sha'awa na abin da ya shafi kafirci in Allah ya kawata imaninka kaga zai kyamata da kafirci da fasikanci da mene da sabo sai daga ce waja'alna min ar-rashidin Allah ka sanya ni ka sanya mu daga cikin shiryayyu Allahumma tawaffana muslimin ya Allah ka dauki rayukan mu muna musulmai Allahu akbar wa ahyina muslimin Allah ka rayar da mu rayuwar duniya kaf tun daga farko har ƙarshe muna musulmai wa alhiqna bis salihin Allah ka riskar da mu da salihan bayinka ma'ana idan mun mutu ya Allah ka haɗa mu da salihan bayinka mu zama tare da waɗannan mutanen kirki yadda muka rayu da mutanen kirki a duniya to haka nan ya Allah ka riskar da mu da mutane kirki a ranar alkiyama kuma haka ne rayukan salihan bayi Allah yana hada su a ina a ƙasan inuwar al'arshi a cikin cikunan wasu tsuntsaye a cikin gidan aljanna ina fata an gane wannan illiyuna na rayukan bayi maɗaukaka suke mutanen kirki kalla inna kitabal abarari lafi illiyin wama adraka ma illiyuna kitabun marqum yashhaduhu muqarrabuna to kaji to don haka kana cewa wa alhiqna bis salihin Allah ka riskar da mu a taron salihan bayi to wannan ko jama'a sai kai sai kai abota da mutanen kirki fa a duniya eh in dai abokanka mutanen banza ne kana son su to da su za ta shi tare ranar kiyama kana son mawaƙi wani kullum jin waƙarsa kake ranar kiyama kana tare da shi kana son wani fasiki wani fajiri wani ɗan iska tare za ku tashi kana son wani arni kana son wani mai kafirci mai yaɗa shubuha mai yaɗa barna a cikin mutane tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa al-mar'u مع من أحب يوم القيامة mutum kam yana tare da wanda yake so ne a ranar alkiyama duk wanda ka so shi tare za a tashi ku a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da zai kaunaci wasu mutane illa hushira ma'ahum face an tashe shi tare da su a ranar alkiyama to dan kana addu'a wa alhiqna bis salihin Allah ka rikkar da mu ma'ana Allah ka sa salihan bayin da suka mutu suka riga yin gidan gaskiya waɗanda kake ƙaunarsu ‘yan aljanna Allah ka sanya mu a cikin tawagarsu an gane wannan ghayra khazaya ba tare da kaskanci ba an gane da tonan asiri da wulakantuwa ba a nan duniya wala muftunin kuma ba tare da kasantuwa cikin waɗanda ake fitinarsu a cikin addininsu da kuma rayuwarsu ba an gani ma'ana Allah ka rayar da mu ba tare da kasancewa mu zama kaskantattu ba a cikin mutane ko mu rayu da wasu mutane kaskantattu waɗanda ba su da wata daraja sannan kuma wala maftunina Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda suke aukawa cikin fitina ta addini da bala'i na lahira da kuma waɗanda za a yi wa azaba a ranar alkiyama ma'ana Allah ka amintar da mu a duniya da kuma lahira baki ɗaya Allahumma ya Allah قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك يا الله كياكي وأنن كافري وأن سكي قرية من ذنك ويصدون عن سبيلك kuma suke kawar da mutane da barin hanyarka ta musulunci waj'al alaihim rijzaka wa azabak ya Allah ka sanya musu azabarka shine rijzaka azabarka wacce za ta manne ta makalkale tare da su wacce ba ta barin tun daga duniya har zuwa lahira Allah ka soka musu da wannan bala'i na azabaka mai naci wa azabaka da kuma azabaka ya Allah an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace manzo Allah sai ya ci gaba da cewa Allahumma ya Allah qatil kafarata alladhina utul kitab ya Allah ka yaƙi waɗannan kafirai waɗanda ka baiwa littafi su ne yahudawa da kiristoci ko allazi da utul kitab waɗanda aka baiwa littafin nan na attaura da linjila ilahan haqqi ya ubangijin gaskiya amin ya Allah ka amsa kun ji wannan addu'a daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan fa yayi ta ne a fagen yaƙi inda za a gwabza kaga mu ko a Najeriya a kullum sun yaƙi miki ko kuwa wallahi malam kullum cikin rugun tsini miki wannan addu'ar dage ka daure ka dinga ɗaukar littafin ka da niyyar zaka karanta a matsayin addu'a ce da Allah zai biya maka bukatu sannan kuma da niyyar zaka haddace tun kana bi a littafi zaka muka haddace malam dama shi hadda miki sa a haddace abu yawan nana ta karatunsa ma takarrara taqarrara inji malamai ma takarrara taƙarrara duk abin da ake yawan nanatawa da maimaitawa to wannan abin zai mai zai tabbatu zai zauna Allah shirya da mu da haka jama'a wannan addu'a addu'a ce mai girma kwarai da gaske kuma ta kunshi na dubban addu'a iri daban-daban ku duba yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya dinga yi wa Allah kirari da kalmomi masu girma da mai da komai zuwa gare shi mun san haka ai ko Allah ta'ala ya faɗa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim Allah ta'ala yake cewa duk abin da Allah ya buɗe wa bayi na rahamarsa na arzikinsa to babu wanda ya isa ya rike wannan arziki ya hana abin da ko Allah ya rike babu wanda ya isa ya sakar da wannan abin kowa ya samu shine mabuwayi kuma shine mai hikima ina fata an gane wannan shi yasa ma a ayar gaba sai Allah ya ƙara maimaita maka tauhidin har ila yau yace ya ayyuhan nas ya ku mutane اذكروا نعمة الله عليكم كتنا دنئم من الله أكمكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء في الس- من السماء والأرض شو أقوي ولي مهل تشندك يا أذر تاخد سما لكسا أقوي شيء التي لا إله إلا هو باب أبن متابزة شنشن تاسيشي فأنا تؤفكون تتيا يا أكي كودك قبر غير الله kuna zuwa neman arziki wajen wani kuna cewa wane in ya lamince maka shi kenan wane in yi maka za shi kenan komai yana hannun Allah in cuta ce ta same ka ba mai yaye maka saiwa sai shi wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da wata cuta ba wanda ya isa ya tsamar da kai ba wanda ya isa ya warkar da kai wa in yuridka bi khairin ko wa in yamsaska bi khairin فهو على كل شيء قدير in kuma Allah ya shafe ka da wani alheri to bai iko ya kan komai al-suratu yunus wa in yuridika bi khairin idan Allah ya nuface ka da samun wani alkhairi fala radda li fadli ba wanda yake ya mayar da wannan fallar ta Allah ya halaka samu an gane wannan kai eh wa huwa ghafurur rahim shi ne mai gafara shi ne mai jin kai kaga tsantsar tauhidi kenan malam kisa komai ka mai shi zuwa ga Allah kun da ji testimony daga wurin alaji ko shaida daga wurin alaji cewa addu'an bashin nan yana ta yi kuma Allah ya bashi kun biya to in bashi ya makanta nemi Allah in bukata kake nema nemi Allah mata ta kwarai nemi Allah gida mai yalwa nema a wurin Allah komai amma wani tashi zai zai ko sana'a ce zai fara yau sai ce wai aje a duba mai akwai alheri ko babu kaji soko yo akwai alheri mana tunda Allah ya sa maka a ranka nemi zaɓin Allah ka faɗa kawai wani in zai nema aure fa sai ya ji an duba mar wai akwai alheri ko babu akwai arziki ko babu a wannan auren kuma sai a zo a yi auren kuma a samu matsala kuma a rabu kuma faruwa wallahi ma na ce ai tauraron ka da nata yayi daidai da daidai tauraron kaza tauraron ki yana yana gidan kaza ne tauraron ki yana gidan kaza ne bana san na bude abin an gane wannan duk mun san yadda ake to ba wani abu bane wannan bokanci ko shiga gonar Allah ce kuma kafirci ne. kun taba jin manzon Allah zai wani abu ya ce a ji aduwa mar ka'ida ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah duk lokacin da ka kudir ka kudirta niyyan zaka zaka gabatar ko dogara ga Allah haka Allah ce wa ne annabi Muhammad an gane wannan eh Allah ce fastaghfiru anhum kai wa sahabbanka yafiya wastaghfir lahum ka nema musu gafaran Allah sannan wa shawirhum fil amr duk abin da zaka yi ka nemi shawarar su an gane to neman shawaran ba dole bane Allah ce fa idza azamta amma in ka riga ka kudirce a ranka cewa zaka zartar da wani abu baka nemi shawaran ba fa tawakkal ala Allah ka dogara gawa ga Allah kuma Allah ya ce wa annabi Muhammad wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga wannan rayayyen da baya mutuwa wa sabbih bihamdihi kai tasbihi kana yi masa godiya yawan tasbihi jama'a yana yaye damuwa yawan tasbihi yana sa Allah ya baka arziki yawan tasbihi da gode ma Allah yana sa ka Allah ya ɗauka darjaka a cikin mutane shi yasa da Allah ya rarrashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen suratu suratu suratu hijr Allah yana ce mishi inna kafainaka almustahzi'in ko alladhina yaj'aluna ma'a Allah ilahan akhar fa sawfa ya'lamun ولقد نعلم ألا تهديك من ثاني أنك يضيق صدرك بما يقولون zuciyarka tana shiga cikin kunci da irin abin da kafirai suke faɗa a kanka to Allah sai ce manzo Allah tasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi da godiya ga ubangijinka wa kun min sajidin ka kasance daga cikin masu yin sujada duk wannan abin Allah zai yayi maka wannan damuwan da kunci da kake ji a ranka duk Allah zai yayi maka sannan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka har lokacin da mutuwa za ta zo maka ma'ana ka bauta wa ubangijinka kada ka bauta wa wani waninsa jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace bari mu tsaya haka kada mu ta in za mu ce za mu yi bayani wannan addu'a ce tab ai sai mun yi lokacin gaba ɗaya ko Allah ta'ala ya samu dace الثامنة عشر بعد المئة الدعاء تتريد قوم شاء تقص اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني eh wannan addu'a an rawaito ta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito wani mutum ne ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutumin kauye yace ya rasulullah ka gaya min wani wata addu'an da za ta haɗa min alherin duniya da lahira kai wannan ba Allah yana da hikima to kan san kun san manzon Allah kuma an bashi dunkulallin kalmomi to da manzon Allah ya tashi koyar da shi sai ce mishi ka ce Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta min warhamni Allah ka ji kaina واهدني ألا كشير يدني هنيا مريريشيا وعافني ألا كباني لا فيها أجكينا لزمن لا فيها عندك وارزقني ألا كما كأزرتاني لأزجي خباني ألوان أزجي واجبرني ألا كتورا كرياتا دنسام ذكرى دنسام شني شني الجبر أنغاني متمن da arzikin shi ya karye Allah ya dawo masa da menene kasuwancinsa mutumin da aka kwace matarsa Allah ya dawo musu da wani iyalinsa wanda aka farraka tsakanin ƴaƴansa Allah ya haɗa musu Allah ya haɗa masa kansu gaba ɗaya su dawo gabansa su ci gaba da rayuwa tare an gane wannan ai duk abin da ka samu na karaya karaya ne akan harkar noma harkar kasuwa ne harkar iyalanka ne harkar komai ba wanda zai ɗora ka sai Allah shi ne aljabbar wanda ke ɗaura waɗanda suka kare samu karaya shi sa wani addu'a zaka ji wani ya cewa ya jabiral munkasirin ya Allah mai daura waɗanda suka sami karaya ta fuskan arziki ta fuskar ƴaƴa ta fuskan iyali ta fuskar kowane irin abu suka ce ijburni ya Allah ka daura karaya ta shine ma'anan wajburni abin da yasa nakan tsaya yi bayanai jama'a yana da kyau duk abin da zaka roki Allah ka san me ma'anar wannan zai taimaka wajen samun biyan bukata na wannan abin da ka roƙa kamar da alaji yanzu in bai san addu'ar biyan bashi ce ba ka zo shi ita ba zai ma sani ba kai da kin kasan na ka samu karaya ta fuskan kaza ka samu karaya ta fuskan kaza ko noma kai ya karye maka aka ce bana ai noma ya karye ba samu kaza ba ka lissafi sai ga hasara ta shiga to in kana yawan wannan addu'a cewa wajiburni to sai Allah ya dora ka abinda baka samu a harkar noman ba sai Allah ya baka ta wata hanyar sai ya buɗa maka ya sa albarka a cikinsa mun gane wannan aiki to dan Allah ya hana ka ta can kaka dauka a duniya kuma ta kare in koma ta can gefen Allah zai maka falalar Allah da yalwan arzikinsa tana da yawan da ba shi da iyaka yawa mun gane wannan sannan warfa'ani Allah ka ɗaukaka ni ashe ɗaukakan daraja ana samu a wurin wane ne a wurin Allah ka ka ɓata kanka lokaci kai ta bibiyan wasu kana kamun kafa da wani da taimaka maka a baka mukami kaza ai baka wannan wallahi idan ka tsaya wa Allah sai an zo ana shawarwari ba wanda ya taɓa kawo sunanka wane ya zo ya bi ya bi ya bi ta hannun wane wane ma ya bi ta hannun wane kashe sai a zuwa ce to yanzu dai gaskiya duk waɗannan ba za a ba su ba kawai kowa ya hakuri na shi a nemo wani kawai sai Allah ya jeho sunanka a bakin wani sai ce to a ba wani mana ce wani kuma eh ya kuke gani a eh a bashin kawai shikenan ta tabbata kawai Allah ne maka wannan wallahi malam ba wani duba ba wani tsubbu ba wani bokanci ba komai Allah ne ya so ka zama an gane wannan kai so abinda Allah ya baka ko da ka ji an yi maka wani abu a waje an yi yanka ne an birne jaki ne a tsaye ko ba ka bane an yanka za mai wake wake an yanka bakar akuya ko me aka yi maka sai kaga wannan abin ya faru na rantse da Allah wanda ya san ba ginshiki inda ka yi haƙuri ka bi Allah sai ya baka wannan abu wallahi arzikinka ne dama Allah ya rubuta nakan ne inda ba nakan bane ko me aka yi wallahi tallahi ba za a samu biyan bukata ba nawa aka yi sun je an yin an yi kaza din an nemo kaza din an birna kaza din an yanka kaza din an yi duk abin da aka yi kuma Allah ya hana saboda dama me ba naka bane hadisin ibnu majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku kyautata wajen neman ku kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku nemi wannan arzikin ta hanyar da Allah ta'ala ya haramta domin abin da ke wurin Allah fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'atihi ba a samun abin da ke wurin Allah sai ta hanyar biyayya ga Allah ba ta hanyar sabon Allah ba wala yunalu ma inda Allah bi ta'atihi ba a samun abin da ke wurin Allah ta hanyar sabon Allah mulki za Allah zai maka Allah zai baka in dai alkhairi a gare ka ba wanda ya taɓa dogaro ga Allah ya sha ƙasa ka taɓa ganin wani mutum saboda tsaban biyayya ga Allah saboda tsaban bin Allah aka ce ya lalace a ce kawai bin Allah ne ya ja masa lalacewar tabewa ai baka taɓa gani ba a rayuwa Allah ka shirya da mu to jama'a kun ji wannan addu'a wanda Imam Muslim ya fitar da ita da ainihin wato sauran malamai haka da Imam Abu Dawuda ainihin wato ya fitar da wannan hadisin arwari imam abu dawuda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce falamma walla yayin da wannan mutumin kauye ya juya baya ya tafiyarsa falamma walla al-arabi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad mala'a yadayhi min al-khayr manzon allah ce to kun ga wannan bakawar ya cika hannunsa da alheri ya cika hannunsa da menene alheri shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana karanta wannan addu'ar tsakanin sujada guda biyu ita ake karantawa tsakanin sujada guda biyu in an tashi sujada daga sujadan farko ka dawo ka zauna to yanzu wanda bai zauna ba ya zai yi ka lura da kyau duk mutumin da yawanci baya gyara sujadan sa zaka yana hawa talauci ko Allah ya bashi ba kwanciyar hankali mun gane wannan kwarai da ka dago daga sujada sai ka zauna dirsha kika ce Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni sai kika kuma sujada ta biyu ko kace rabbi ghfirli rabbi ghfirli ko kace rabbi ghfirli ghfirli kowanne ya tabbata ga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ga wannan addu'ar mala ai kike yi ku shi sa lokacin an taso daga sujada sai ga an zauna sai ga an yi shiru wani sai ya kosa a koma a saboda baya addu'a ne ga addu'ar da manzon Allah ya ce ya koyar ya ce wannan ya cika halinsa da alheri kuma in tambaye ku billahi alaikum yanzu da wanda ya sallah ya wannan addu'ar tsakanin sujada guda biyu da wanda bai yi ba ladan sallan su ɗaya ne kimanta a wurin Allah ɗaya ce samun biyan bukatarsa a wurin Allah ɗaya ne to sai mu kiyaye Allah ka datar da mu ya ta kudi jama'a na cika surutu ko التاسعة عشرة بعد المئة نتريد قوم شاترة اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وربنا واغفر عنا
اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا
وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا نعم، وأعطنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآتنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا
wannan hadisi ne ingantacce wanda imamu tirmidhi da imamu hakim sun fitar da wannan hadisi kuma sun tabbatar da ingancinsa hadisi ne hasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin wannan addu'a jama'a Allahumma zidna wa la tanqusna ya Allah zidna ka ƙara mana daga ni'imominka wa la tanqusna Allah kada ka tauye mana komai cikin abin da ka bamu kan jama'a ya Allah ka ƙara mana ko zidna Allah ka ƙara mana wa la tanqusna Allah kada ka tauye mana komai cikin abin da kake bamu wa a'ti wa akrimna Allah ka girmama mu Allah ka ɗaukaka mu wala ta- wala tuhinna Allah kada ka wulakantar da mu kuma Allah yayi gaskiya wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi bai da wanda zai girmama shi kenan wanda Allah ya girmama shi ba shi da wa ba shi da mai tozarta shi ya wulakanta shi don haka wa akrimna ya Allah ka karrama mu ya Allah ka girmama mu wala tuhinna Allah kada ka wulakanta mu kada ka bin mu tozarta mu wulakanta a hannun mutane an gane wannan eh kuma mafi girman girmamawa shine Allah ya baka tsoronsa inna akramakum indallahi atqakum haka Allah ka girmama mu ka ɗaukaka mu ya Allah a lahira ka ba mu a duniya ka ba mu daraja mu zarayu muna masu kima a wurin mutane sannan a lahira kuma ka sanya mu daga cikin waɗanda za ka karrama su da samun gidan aljanna wala tuhinna Allah kada ka wulakanta mu mafi girman wulakanci da tozarci shine a waye gari Allah ya kona ka a wuta rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytah ya ubangijinmu duk wanda ka shigar da shi wuta hakika wannan ka tozartar da shi Allah ka wulakantar da shi kuma wa ma lil zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka a ranar alkiyama to wa a'tina wala shine wa akrimna wala tuhinna an gani Allah kada ka kaskantar da mu kada ka wulakantar da mu kada ka tozarta mu ya Allah wanda ko Allah ya tsare maka mutuncin ka shikenan ba ne sai tona maka shi wa a'tina Allah ka bamu daga kyautarka daga fadalarka wala tahrimna Allah kada ka hana mu Allah kada ka haramta mana dukkan wani irin nau'in arziki mai daɗi na halal Allah kada ka haramta mana don wani yana ji yana gani za a zo a buga wani business din amma ba za a sa shi a ciki ba cinikin fili ne za a zo a ce za a yi sai an gama a ce a haɗa da wani sai ta kwanciya da shi da Allah an haramta mai samun wannan abu sai a buga su ya tashi da miliyan biyu wani miliyan uku shi ko ko ko taro babu ina fata an gani yawwa inda kai kawai ai da kai in babu kai kawai babu kai to wannan abin kada ka sanya shi a ranka ya zamto wani abu ne wanda ba za ka iya samu ba nema ne a wurin Allah an gani shi ne ma'anar wa a'tina Allah ka bamu kyauta daga gare ka wala ta harimna Allah kada ka haramta mana kowane irin arziki da zaka bamu Allah kada ka haramta mana shi wa athirna Allah ka ɗaukaka mu ka fifita mu wala tu'thir alaina kada ka fifita wasu mutane akan mu su kaskantar da mu Allah ka sa kullum mu ne a sama amma Allah addu'a ta kai ku Allah malam wa athirna wala tu'thir alaina Allah ka fifita mu kada ka fifita wasu akan mu wa ardina ya Allah ka yarda da mu an gani ka yarda da mu warda anna kuma ka yarda da dukkanin abin da fito daga gare mu an gane wannan duk abin da Allah zai karba daga gare ka malam in Allah ya yarda da kai ka riga ka ci domin mafi girman alheri shi Allah ya yarda yarda da bawa sahabban manzon Allah sun fi kowa ne saboda su Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su ba wanda ya samu wannan sai su an riga an kulle wannan kofa duk wani da zaka yana ce mishi shewa ne radiyallahu anhu ana mashi addu'a ne Allah ya yarda da shi amma Allah bai yarda da shi din ba amma ana bambaki ne Allah Allah ka ce muka kai da wani mun gane wannan ai sahabbai ne kada yake musu wannan radiyallahu a ce Allah ya kara musu yadda amma duk wanda ba su ba sai dai a ce Allah ya yarda da shi mana ana yi mar addu'a ne ana nema masa mene yardan Allah to wa ardina Allah ka yarda da mu warda anna kuma ka yarda dukkanin komai wanda zaka ba mu an gane domin jama'a yarda wani matsayi ne mai girma daga cikin ainihin wato abin nan matakai na annabta an gane to shi yasa Allah ta'ala yake yarda da bayinsa waɗanda suka dage wajen aikata ayyuka na ƙwarai Allah ta'ala ka samu dace zaka jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda yake al-20 ba'da al-mi'a addu'a ta 120 اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي wannan addu'a ce wacce ta zo a cikin musulun imami ahmad imam albani kuma ya inganta ta haka da tana cikin littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil kana cewa allahumma ahsanta khalqi ya allah ina roƙonka ya allah ka kyautata halittata fa ahsin khuluqi to allah ka gyara min halayena yadda nake da kyau a fuska ka tsara halittata halitta mai kyau to allah ka sa kyawawan ɗabi'u masu kyau su baibaye ni da Allah jama'a wannan abin nema ne ko abin nema bane wannan ma min ajallil maqalib an gani yana daga cikin mafi girman abin da bawa zai nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a wayi gari Allah madaukakin sarki ya inganta ɗabi'unka da halayenka domin mafiya alherin mutane a ranar alkiyama su ne suwa na'am su ne suwa masu kyawun ɗabi'u da halaye an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wancan hadisi da muka karanta ban karanta mana asali nafsin hadisin ba abin da yasa na kan karanta mana akwai abin izina a hadisi in ka san hadisin da yadda addu'ar ta zo zai fi baka dama wajen yin amfani da ita da ya dace wancan wanda muka karanta Allahumma zidna wala tanqusna daga Umar dan Khattabi Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza unzila alaihi alwahyu idan aka saukar masa da wahayin alqur'ani سمع عند وجهه كدوي النحل za a dinga jin wani abu a fuskarsa kamar irin ƙaran wajen zuma irin haka za a dinga ji a wajen fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallama fa unzila alaihi yawman wata rana sai aka saukan masa da wahayi fa makatna sa'atan fa suriya an sai muka dan zauna zuwa wani lokaci sai manzon Allah ya dawo hayyacinsa فاستقبل القبلة شيء منذ الله يفكر شاء القبلة ورفع يديه منذ الله سيتجه ينسى بأن يفتن شاء القبلة ثم يتجه ينسى وقال شيء منذ الله يجي اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ثم قال سنة سيما الله صلى الله عليه وسلم يجي أنزل علي عشر آيات أيو أنسوا كرمن لآيوي يقدابوما من أقامهن دخل الجنة دو وند يسعيو أكم وأنن آيوي يقدابوما zai shiga aljanna thumma qara'a sai manzo Allah ya karanta qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sai da manzo Allah ya kai ayoyi guda goma cak sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to kun ji jama'a idan kaga addu'a ce mai girma addu'a ce kuma wacce kamar da muka yi magana shi ne malamai da yawa sun yawanci wannan hadisi wanda mun yi bayaninsa a baya an gani shi kuma wannan wannan hadisi da muka karanta na Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa Allahumma ahsanta khalqi ya Allah ka inganta halittata fa ahsin khuluqi Allah ka inganta ɗabi'una da halayena jima mun gane wannan ko hadisi ne ingantacce wanda ainihin wato ai imam ibn hibban ya fitar da shi a cikin littafin sa mawarid al-zam'an haka ne imam ahmad a cikin musnad haka nan imam abu dawud at-tayalisi a cikin musnad dinsa haka ne ibn sa'ad a cikin at-tabaqat da abu ya'la a cikin musnad dinsa da imam at-tabarani a cikin al-kabir an gane wannan ko da yawa daga cikin malamai sun fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne wanda ke ya inganta الحادي والعشرون بعد المئة ندري إلى عشرين دقيقة اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا ma'anar wannan addu'a ya Allah ka tabbatar da digadigaina akan addininka waja'alni ka sanya ni hadiyan shiryayye mahadiyan mai shiryawa ko kuka ja ni hadiyan mai shiryawa mahadiyan kuma shiryayye an gane wannan hadisi ne wanda aka rawaito daga daga jariru ibn abdullahi al-bajali mutumin kasan yaman Allah ya kara mishi yadda yace ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت tun da na musulunta manzon Allah ban taɓa zuwa ya kau da kai daga wuri na ba kullum na zuwan zaɗa sai daga ido yana kallo na wala ra'ani illa tabassam manzon Allah bai taɓa gani da ba sai manzon Allah ya yi murmushi fi wajhi akan fuskata ba da na kalli manzon Allah sai ya yi murmushi yace wa laqad sakautu ilayhi wata rana na kai ƙara na kai koke wajen manzon Allah anni la asbutu ala alkhairi cewa in na hau doki ba na iya ba sai in faɗo kasan wancan zamanin su ne motocin ku su ne jiragen to don haka yace in na hau kan doki ba na iya tabbatuwa in zauna daram akan doki kawai sai in dinga li li li sai in faɗo fa daraba bi yadihi fi sadri sai manzon Allah ya ɗauki hannunsa sai ya bugi kirjina sai ya ce Allahumma sabbithu Allah ka tabbatar da shi akan dokinsa idan ya hau Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan yawa tun daga wannan ranar da manzo Allah ya mun addu'a ban ƙara fasuwa kan doki ba eh kuma Allah ya tura shi ƙasar Yaman ya je ya kirayi mutanensa ya musu wa'azi duka suka musulunta suka ɗebo dukiya mai yawan gaske suka kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na zakka zuwa garin Madina shi da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma an gani wannan shine Jarir bin Abdullah al-Badali shine dai wanda ya rawaito wannan hadisi na cikin sahih Muslim wanda yake cewa bayana rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala sam'i wa ta'ati wan nasihati li kulli muslimin shi mun yi wa manzon Allah kaffa shine mubaya'a akan me za mu dinga jin zance in an gaya mana za mu dinga yin biyayya idan an umarce mu sannan za mu dinga yin nasiha ga kowane musulmi an gane wadduki da kulli musulmi da yin nasiha ga kowane musulmi Allah ka samu dace Allah ka wani kan yara da ka jama kun ji wannan addu'ar wannan kenan الثانية والعشرون بعد المئة الدعاء تدريد عشرين نبي كما تكرشن كرشي أود اللتافي إن شاء الله اللهم آت الحكمة اللهم آتني الحكمة التي من أوتيها التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم آتني الحكمة اللهم آتني الحكمة التي من أوتيها التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا ita wannan addu'ar an yi ita ta ne daga ayan alƙur'ani da suratul baqara inda ya halatta kai ita tibati shine ka ciro wani abu na qur'ani sai ka mai da shi addu'a manzon Allah ta'ala yake cewa yu'til hikmata man yasha Allah yana ba da hikima ga wanda ya so a cikin bayinsa mejiji hikima shine al-ilmu an-nafi' wal 'amalu salih ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai yu'til hikmata man yasha Allah yana ba da hikima ga wanda ya so wa man yu'tal yu'tal hikma Allah a ce duk wanda aka bai wa hikima faqad utiya khairan kathira hakika wannan an bashi alheri mai yawa an gane wannan to shi ne sai aka yi iktibasi akan wannan ainihin wato aya take ce Allahumma ya Allah atini hikmata ya Allah ka bani hikimar da allati man utiyaha wacce duk wanda ka bai wa wannan hikima faqad utiya khairan kathira haƙiƙa ka bashi alheri wanda yake mai yawa an gane wannan to sai ka ta wannan addu'ar Allah ya baka hikima ya baka ilimi mai amfani ya baka wayo da tunani idan zaka haɓaka sana'anka ne kasuwancinka ne gudanar da iyalanka ne duk wani abu mai amfani sai Allah ta'ala ya baka an gani ko ya baka iya koyin aiki na kwarai a wannan ainihin wato bigiri wani mali bayan ya gama sai ya ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya Allah kai salati kai aminci ala nabiyyina Muhammad ga annabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da iyalansa da sahabbansa ajma'ina baki daya wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin da wanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako jama'a wannan shine karshen karatun wannan littafi na yau na addu'a min kitabi was sunna muna fata Allah ta'ala ya amfanar da mu abin da muka karanta kuma ina miƙa godiya ta musamman ga ku da kuka zauna nan da ku saurare mu dan ku ji abin da muke karantawa da Allah Allah ya amfana da mu baki daya ko muna godiya da yan gyara da ake mana wani lokaci an yi tuntuba harshe a ce kaza ne haka ake a cikin karatu ba laifi bane ba a bar malami akan kuskure idan malami ya yi kuskure to sai a tayar da shi a nuna masa ga abin da yake daidai sai a dawo a gyara a cigaba da tafiya tare Allah ta'ala ya muku albarka da kuma mu baki daya sannan zan gabatar da gaisuwa ta musamman ga malamina shine Sheikh Muhammad Amin Muhammad liman masallacin Kamba shi ya fara daura ni akan wannan alkhairi lokacin da ya tafi aikin haji a 1994 1994 shiga nawa kenan talatin da ɗaya lokacin da ya je aikin hajji ya dawo tsarabar da ya kawo min shi ne wannan littafin abdullahi kawo wannan a lokacin littafin kamar irin waɗannan ake yin su ana raba a wurin aikin hajji kamar wannan ɗan ƙaramin yadda ka ganshi a hakan nan haka yake sai ya kawo min tsarabar wannan littafin tun a lokacin da ke karanta addu'o'in nan kuma na yi ƙoƙari na haddace mafi yawa daga cikin abubuwan da ke cikin wannan littafin kuma nake burin wata rana watan wata rana insha Allah ta'ala sai na koyar da wannan littafi na karantar da shi saboda dimbin amfanin sa kuma gashi Allah ya cika mana wannan buri muna fata Allah ta'ala ya sa mu yi domin sa ne domin neman yardan sa ne kadai ba dan neman yardan wani sa ba Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya daga abin da muka karanta ya sanya shi zama mutum mai dimbin albarka a gare mu baki daya Allah muna roƙonka ka sada mu da alkhairin duniya da lahira dama already mun taɓa karantar da na biyun sa shine al-ilaji bil ruqa ko min al-kitab was sunna wanda yake neman wannan zai iya zuwa nan darulhadithonline.com idan ya je ya duba peji na a wurin zai ga akwai wannan littafin an zuba karatun da muka yi da wannan littafin shi ma wannan din insha Allah ta'ala yau zai hau za mu sanya shi mu ajiye a taskace shi a wannan website din duk wanda yake son bukata sai ya zo ya je ya nema ko kuma ya bi layin telegram din mu da muka bude channel akan telegram sai ya je ya downloading karatu kai ya saurara don ya amfana mu ba mu kai a saurari karatu mu ba amma dai fa'ida ce kawai za a dan ji inda kuma ka ji kuskure sai a gyara mana dan mu ɗaliban ilimi ne kullum muna neman ilimi ne har yanzu mu taka matakin zama malamai ba Allah ya sani wallahu ala zalika shahid dalibai ne masu neman ilimi ne muna fata Allah ta'ala ya dace da mu duk alheran da muka muka yi wannan jama'a alheran malaman mu muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kan iyayensu ya gafarta musu ya kare musu buɗi a rayuwa Allah madaukakin zuci roƙo ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe wanda suka rasu ko suka mutu Allah ta'ala ya gafarta musu baki daya mu da muke raye Allah ta'ala ya datar da mu ya mana ƙarin yalwar arziki baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا واجعلنا من الراشدين اللهم احينا مسلمين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تفلق علينا من لا طرفك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة ولساننا من الكذب وأعمالنا من الرياء فإنك تعلم خائنة الأعين وما تقي الصدور اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا ما أنت علو به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته